بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أزكى البشرية محمد بن عبد الله قائد الغر المحجلين وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatunmu da muke ɗauka a cikin wannan littafi talhisu sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallama littafi wallafar ashekul allama al-muhaddis muhammad nasiruddin al-albani alaihi rahmatullah wadda muke karantawa a safiya a wannan masallaci mai albarka na juma'a jami'in muhammad al-amin sallallahu alaihi wasallam yau da yardar Allah maɗaukakin sarki za mu tashi a tahrikul isba'i wan nazri ilaiha mun yi karatu akan zaman tahiya shine darasinmu na ƙarshe yau kuma za mu tashi akan yadda ake kaɗa yatsa da kuma kallo zuwa ga yatsar idan mutum ya zauna zaman tahiya a sallah kamar yadda ya gabata a karatun da ya shuɗe zai ɗora hannayensa biyu a kan cinyoyinsa tafin hannun dama a kan cinyar dama yana mai haɗawa da gwiwar dama tafin hannun hagu a kan cinyar hagu yana mai haɗawa da gwiwar haguna yanzu ya rage me zai biyo baya ita ce mas'ala ta 135 malam yace wa yaqbidu asabi'a kaffihi al-yumna kullaha wa yad'u ibhamahu ala isba'ihi al-wusta taratan malam yace wa yaqbidu asabi'a kaffihi al-yumna kullaha zai dunkule yatsun hannunsa na dama gaba ɗayansu ويضع إبهامه على إصبعه الوسطى sai ya ɗora babbar yatsarsa ibham ita ce babbar yatsa sai ya ɗora babbar yatsarsa ala isbi'ihi alwusta akan yatsarsa ta tsakiya taratan wani lokaci zai dunkule yatsun hannunsa gaba ɗaya nan gaba ɗaya malam yace amma zai gaya maka ya za ka yi da guda biyu asali uku su ne a dunkule da alkhinsir wacce ita ce ta ƙarshe ƙarama da albunsur wacce ita ce take biyo mata baya sai alwusta ita ce ta tsakiya waɗannan uku suna dunkule wa ya za'u ibhamahu sai ya ɗora babbar yatsa ibham kuma ita ce babbar sabbaba ko sabbaha ita ce manuniya to in ya dunkule ukun farko da ke ƙasa zai zama ta samansu ita ce ta tsakiya. Ibrahim babbar yatsarsa kuma sai ya ɗora ta a kan ta tsakiyar. Malam ya ce taratan wani lokaci, wato kinan akwai wani salo daban ban da wannan. Wa taratan wani lokaci kuma yi halliku bihi ma halkatan yana ƙawanya da su, da babbar da ta tsakiyar. wani lokaci ya ɗora babbar akan ta tsakiya wani lokaci kuma sai ya ƙawanya da su ƙawanya da su shine sai ya shigar da ta tsakiyan ciki sai ya goya ibhamar akanta sai ya shigar da ita sai ya goya ibhamar akanta sai ya zama kamar sun yi ƙawanya kamar sun yi zobe maimakon ya ɗora ta akanta sai ya ita ma sai ya sai ya goya ta a bayan ta tsakiya ya zama tamkar yayi ƙawanya ko yayi zobe to wani lokaci haka zai yi wani lokaci kuma na farkon zai yi wa yushiru bi isbi'ihi sababa ila al-qibla sai kuma yayi nuni da yatsarsa as-sababa manuniya ila al-qibla zuwa al-qibla ana ce mata sababa saboda akan yi tokaciya da ita akan nuna ta ai tokaciya da ita tamkar ana zagi ana ce mata sabbaha saboda ana tasbihi da ita ana addu'a da ita mai tahiyya idan ya ɗaga wannan yatsa ba nufinsa tokaciya ba, nufinsa addu'a da ibada, kamar yadda mai huɗubar juma'a, annabi sallallahu Alaihi wasallama idan yana addu'a a huɗubar juma'a ba hannaye yake ɗagawa irin yadda ake idan ana roƙon bukata a sauran addu'o'i ba, yatsa yake nunawa irin yadda yake nuna yatsa lokacin da yake tahiya. To wannan nunawan a irin waɗannan gurare nunawa ne na ibada, ana nufin addu'a da wannan nuni. Don haka abin da mai tahiya yake nufi da nuna yatsa zuwa ga alƙibla shi ne addu'a yana nufin ibada, shi ne ويشير بإصبعه السبابة إلى القبلة السبابة إلى القبلة سينوني ديات السا منونيا زواج القبلة إتبا بنأي تزيبا بلنقش تزيبا غويا تزيبا إتزيب لا تكلي القبلة ويرمي ببصره إليها سيكما يجيف kallon sa zuwa gare ta yayin da yake tahiya yana nuna yatsa sai ya zama ganinsa ya koma kan yatsa kenan mutum a cikin sallah yana da guraren kallo guda uku lokacin da yake tsaye yana kallon gurbin sujadarsa lokacin da yake ruku'u yana kallon kafarsa ta dama lokacin da yake tahiya yana kallon yatsarsa manuniya da yake tasbihi da ita ويحركها يدعو بها من أول التشهد إلى آخره ويحركها كما زي ركا كتاتا زي ركا كتاتا يدعو بها ينا نفن الدعاء ديتا يدعو بها ينا نفن الدعاء ديتا وسوسن وسوسن أوكا cewa ba a kada yatsa sai an zo yin addu'a a tahiya saboda lafazin ya da'o biha sai aka dauka yin addu'a ake nufi sai aka ɗauka yin addu'a ake nufi na roƙo, alhalin abin da ake nufi da addu'a a nan shi ne wato ibada, a daidai lokacin da yake kaɗa wannan yatsa yana nufin ibada da wannan kaɗawan, ba kaɗawan wasa ba ne ba, ba wai yana kaɗawa ne don wasa ba, a yana kaɗawa ne domin ibada. min awwali tashahhudihi ko min awwali tashahhudi ila akhirih tun daga farkon tahiya zai fara kadawa har zuwa ƙarshen tahiya shi yasa waɗanda suka fahimci cewa a addu'ar furuci ake nufi da kada yatsa sai sukan ce ba a kadawa sai an gama salati sai an zo lokacin da za a karanta addu'a alhalin ba haka ake nufi ba tun daga farkon tahiya har zuwa ta, ana kada wannan ainihin wato yatsa wannan kadawan mustahabbi ne wa in kana malam bai faɗi hukuncinsa ba amma mustahabbi ne wanda bai kada ba babu komai nuna yatsar ma mustahabbi ne wanda bai nuna ba babu komai wala yushiru bi isbi'i yadihi al-yusra amma baya nuni da yatsar hannunsa na hagu wani zaka ga idan yana sallah hana yatsa biyun yake nunawa ta dama da ta hagu wannan kuskure ne ta dama ake nunawa tafin hagu shimfiɗa shi ake akan akan cinya wa yaf'alu hadha kullahu fi kulli tashahhudin zai aikata irin wannan gaba ɗaya a kowace tahiya zai aikata wannan a kowace tahiya wato tahiyar farko da tahiyar ƙarshe da tahiyar sallar farilla da tahiyar sallar nafila da tahiyar tarawihi da tahiyar wutiri kowace tahiya haka ne ake yi da, da, da hannu sai kuma sighatu tashahhudi wa du'a ba'dahu sigar salon yadda ake karanta tahiya da kuma addu'a da ake a bayan tahiya, ko da yin addu'a a bayan tahiya. Wata shahudu wajibun, Malam ya ce tahiya wajibi ne, tahiya wajibi ne idza nasiyahu sajada sajadatai sahawi idan mai sallah ya manta karatun tahiya ko ya manta tahiya to zai yi sujjada guda biyu na rafkanwa eh kamar yadda muka sani malam yakan ambace yin abu wajibi ne in rukuni ne abin da yake rukuni ne in an rasa shi ko dai a zo da shi ko sallah ta lalace abin da yake wajibi kuma idan an rasa shi sai an yi jabr in an rasa shi sai an gyara ta hanyar yin sujadar rafkanwa don haka kasancewar tahiya wajibi ce to wanda ya manta ta sai ya yi sujadar rafkanwa wa ya sirran kuma zai karanta wannan tahiya ce a asirce ba a bayyana ake yin tahiya ba wasizatuhu sigar yadda ake tahiya kuma at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu 'alan nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu 'alaina wa 'ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wasu sun ji canje-canje tahiya ta zo ta kala bakwai wata kake yin ma daidai ne daidai mai yiwa akwai wasu abubuwa waɗanda kaɗan shigar wadda ba su zo ba idan ka ce attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu assalamu alaika ayyuhan nabiyyu ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يعني إنك التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan ma yayi in kace at-tahiyatu lillahi at-tahiyatu was-salawatu wat-tayyibatu lillahi wannan ma yayi ya tazo kala bakwai ne dan haka masu at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi wanda aka koya mana a primary tana nan ita ma ba ce aka yi bida ba ce, ita ma tana nan, da haka wadda ita ya haddace ci gaba da yin kayansa. Eh, wadda kuma ya dawo wannan attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu ita ma haka ne, ita malam ya kawo. Wannan kenan, sannan anan malam ya ce, Assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatu. Da ce, ba cewa ya assalamu alaika ayyuhan nabiyyu ba. abin da ya sa malam ya kawo wannan saboda wani canji da aka samu daga sahabbai abadila abdullahi dan mas'ud abdullahi dan zubair da abdullahi ibn abbas da kuma uwar mummunai na na'isha radiyallahu anha sun yi ijtihadi suka ce lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake raye muke sallah a bayansa sai muna cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabi bayan annabi sallallahu ya rasu sai ya zama yanzu assalamu alayka annabi bayan ya rasu sai suke cewa assalamu ala nabiyyi amincin Allah ya tabbata ga annabi amincin Allah ya tabbata ga annabi wato tunda yanzu baya nan da kuma alayka ayyuhan nabiyyu a gare ka ya kai annabi to samun wannan daga gare su sai wasu malamai suka karba musamman malam albani ya ainihin wato rinjaya akan wannan sosai sai ya zama ya fi karkata zuwa ga mai tahiya ya ce assalamu ala nabiyyi wa ala ibadillahi salih amma idan mutum ya ce assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi assalamu alaika ayyuhan nabiyyu to wannan ya yi abin da yake shine asali lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake raye haka yayi tahiya kuma haka ya koyar da tahiya haka sahabbai suke tahiya ijtihadin da yazo daga baya daga sahabbai kuma suka gamsu akai suke yi ba zai canza wacce karantarwar ta farko ba wanda ya riko da ijtihadin bai yi kuskure ba domin ijtihadin wanda suka isa su yi ne wanda ya yi riko da na farko yana nan akan asali da haka masu cewa assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu suna kan daidai kar su ji mun karanta assalamu ala nabi su dauka an canza tahiya ba a canza ta ba da haka yanzu tun daga nan mai cewa attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu yana nan akan daidai sai dai za ku kula malam yace wa rahmatullahi wa barakatuhu bai ce ta'ala ba to haka ne wannan kuma cikin tahiya bakwai da aka samu gaba daya babu mai ta'ala wannan kuma mai sawa to shi kuma ya zo da kuskure assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh ba assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ba ita ta'ala ba ta zo ba a cikin tahiyya sai ka cire ta ta'ala Allah madaukakin sarki ta'ala ne ko ka faɗa ko kar ka faɗa ta'ala Allahu amma dai a cikin karatun tahiyya babu an gane ko haka a sallama ma a sallama sallama ta gaisuwar musulmi da amsawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu haka yazo ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu haka wajen amsawa ma wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ba wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu haka yazo a karatu an gane ko yawa abin da ya sa yawanci lafazi idan ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba a san ƙari ko rage saboda ya nuna ɓacin ransa wa wasu daga cikin sahabbai waɗanda suka yi ƙoƙarin kankambar yin gyara a cikin lafazinsa ya nuna ɓacin ransa kuma su ma ba su yi gyaran ganin cewa a'a sun yi ne ganin cewa to ai ya kamata a sa kaza amma tun da shi ya faɗa kuma bai saka ba ya nuna musu ɓacin ransa kun fi ni sanin Allah ne ko kun fi ni tsoron Allah da zan ce kaza ku kuma ku gyara ku ce kaza to wannan wanda ya san wannan shi yake tsoron saka wani abu a lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda shi yazo da shari'a nan shi yazo da addinin a wurin sa ake karba kai ba kowa ba kai warware ne shi yazo da abun kayan su ne yace haka za a yi to baka zuwa kai uban kankan ba gwani mai karambani ka ce za ka yi musu gyara za ka yi musu ƙari ya za a ce ya ba za a ce kamar salati ne Allahumma salli ala Muhammad za mu zo mu karanta amma sai ka ce ya ba za a ce wa annabi sayyidina ba ai dole a ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad to wanda ya karantar bai ce sayyidina ba sai me yana kana kawowa sayyidina kan sayyidina ne ko karka faɗa ko karka faɗa annabi sayyidina ne to amma lafazin shari'a ba a ƙara shi ba a ƙara shi me yasa a Fatiha baka kawo wani abu ka shigar ba kake ta karanta ta haka ka mi kauya to haka akwai ma za ka mi kauya haka addini yake an gane ko yana daga cikin bambance bambancen sunna da bid'a ita bid'a in ta tashi diban karama hukaciya take komai kwatsawa take kawai shi yasa kowa da nasa eh shi yasa kowa da nasa a bid'a kowa ma yi yake jahilai ma su zo da nasu malai ma su zo da nasu kowa in ya tuno wani abu eh wani mafarki sai a shigar kawai amendment ake yi kamar constitution amma asalin addini tataccen addini to yadda ya zo haka ake yi sa yawwa kawai in ka idan a matsayinka na ɗan adam sabo ka san sabo kake kawai bid'a ka san bid'a kake yi amma ka ɗauka cewa abin da ka zo da shi addini ne dole a karɓa a'a ba a aiko ka ba ba wanda ya saka to wannan yana daga cikin rigimar don haka assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu sannan wa barakatuhu ita ma a kula wa barakatuhu bane ba wa bar ita wannan raɗin fataha ce da ita ba ɗauri ce da ita ba wa bar a kuskure ne wa bara katuhu haka yake an gane ko rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidun majid haka yazo alqur'ani wa barakatuhu kama yake mutum yace jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kaga daga nan za ka gane cewa wannan ba a karatu ya koyi wannan sallamar ba wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh an gane ko sai kuma assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin shi kuma haka yake assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin haka yake a kowace tahiya ba salihina ba salihina wannan kuskure ne haka aka koya mana a firamare Allah ji kamalawan ya gafarta musu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina to sai ka ji ana cewa ma wajen addu'a tahiyya bakin salihina eh ai tahiyya bakin salihina wato kar a ce ashhadu shine tahiyya bakin salihina to wato irin addu'a ce za a cire ashhadu kuma أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تكون أنا بأتي وحده لا شريك له با باب أتحية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بذاتي بأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أتحية بأكامك وحده لا شريك له با باب شيء أتحية ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu dan haka mai tahiyya zai ce attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu in kuma cewa yayi attahiyatu lillahi wat-tayyibatu was-salawatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu shikenan diddide ne in kuma cewa yayi attahiyatu was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu duka an samu duk sauran kuma iri ɗaya ne wannan ita ce tahiyya in an ce attahiyatu lillahi mana dadadan dukkanin dadadan gaisuwa sun tabbata ga Allah wasalawatu hakan nan dukkanin salloli da salatoti sun tabbata ga Allah wattayyibatu dukkan dadada da tsarkakan abubuwa dukkan tsarkakan abubuwa da ababe masu kyau na banƙaye sun tabbata ga Allah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabi wa rahmatullahi da rahmar Allah wa barakatuhu da albarkatunsa assalamu alaina mu ma amincin Allah ya tabbata gare mu wa ala ibadillahi hakan nan sauran bayin Allah as-salihin amma salihai ashhadu an la ilaha illa Allah ina shaidawa babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah wa ashhadu anna muhammadan kuma ina shaidawa lallai muhammadu sallallahu alaihi wa sallama abduhu wa rasuluhu bawansa ne kuma manzansa ne wannan shine abin da mai tahiyya yake faɗa ko yaushe wa yusalli ba'dahu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sannan bayan yayi salati bayan yayi tahiya sai salati wa annabi sallallahu alaihi wasallama fa yaqulu sai yace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شما صلاتي يادو كلا بقوي شما يادو كلا بقوي وانا شاكت وصلاة إبراهيمية دي شاكت إبادة صلاة إبراهيمية دي شاكت إبادة اللهم صل على محمد الله كيدت إله da kirarinka da yabonka da gafararka da rahamarka da jin kayinka da duk wani lafazi da za ka yi na kirari wa bawanka ka yi shi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammad da kuma iyalan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matansa da ƴaƴansa da jikokinsa da kuma dangin haularsa waɗanda suka yi imani kama sallaita ala Ibrahim kamar yadda kai daɗin tsira da kirari wa annabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim da kuma iyalan gidan Ibrahim innaka hamidun majid ya Allah kai abun godiya ne kuma mai girma Allahumma barik ala Muhammadin ya Allah ka ƙara albarka akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammadin da kuma alaye ko iyalan gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama barakta ala Ibrahim kamar yadda kai tarin albarka wa annabinka Ibrahim wa ala ali Ibrahim da kuma alayen annabinka Ibrahim alaihi salam innaka hamidun majidun ya Allah kai abun godiya ne kuma mai girma wa in shi'ita malam yace in kuma kaso wa in shi'ita liktisara in kuma kaso takaitawa kulta kace in kaso ka takaita salatin kace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا تبت إن كان سنتكيتاوا سيكي ماجا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كذا كاي ماجا to wannan shine ka takaita in kana so zaka iya karanta wannan to amma kar mutun ya haddace ya haddace wannan yayi shi aka ya zama kawai iya shi yake abin da yasa aka zo da karatun kala kala har kala bakwai saboda bawa saboda tamarruni kun ga sallah tana son mai yinta ya zama yana kushu'i ya zama yana hadane yana fadake yana kiyaye ayyukan da yake yi yana kiyaye alakarsa da ganawarsa da Allah to idan mutum ya haddace abu guda daya ya zama ya daskare a kwakwalwarsa shi yake yi zai iya yinsa har ya gama shi bai sama ya yi ba amma idan yana canza shi salo salo salo salo to zai zama yana kiyaye abin da yake yi sai zama ya tara hankalinsa a cikin sallah lokacin da yake sallah hikimar kenan amma wani da ya ji takaitacce sai ce yawwa ga irin namu sai ya haddace shi shi kenan sai ya daskare ana yawwa eh ya fi sauki to amma nan ku kula da malam ya kawo mana salati takaitacce abu biyu ya ambata Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin sai aka ce kama sallaita wa barakta dukkan tahiya ba wacce ta zo da warham kun ji wata sabuwa yau ka za a ce ana baro ta kenan duk tahiya ba wacce ta zo da warham اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد باب وارحم محمد وعلى ال محمد باب يزو با ها وذاك كما صليت وباركت و كما صليت ورحمت وباركت على كما صليت وباركت shine yazo kawai shi za ku ga malam ya kawo ana an gane yawa ثم يتخير في هذا التشهد من الدعاء الوارد أعجبه إليه فيدعو الله به ثم يتخير في هذا التشهد sannan sai ya zaɓa a cikin wannan tahiya min addu'a alwaridi daga cikin addu'o'i da suka zo a ajabahu ilaihi wanda ya fi ba shi sha'awa wa yadda Allah bihi sai roƙi Allah da shi sai roƙi Allah da shi wato wannan malam yana ishara zuwa ga tahiyar ƙarshe ne amma tahiyar farko ba addu'a a cikin ta tahiyar farko da an yi salati miƙewa ake idan mutum ma ya tsaya daga abduhu wa rasuluhu shikenan ya gama tahiya a tahiyar farko idan mutum ya ce abduhu wa rasuluhu sai ya miƙe zuwa raka'a ta uku shikenan yayi tahiya a tahiyar ƙarshe ne to kuma dole ya salati salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallama a tahiya wajibi ne dole ne so a tahiyar farko in bai yi ba ba komai amma tahiyar ƙarshe dole sai yayi idan yayi a tahiyar farko ya kyauta ya zo da sunna idan ya zo tahiyar ƙarshe sai ya maimaita amma iya abin da mutum zai kara a tahiyar farko salati a tahiyar ƙarshe ne bayan ya yi salati sai kuma ya ɗora da addu'a wadda idan malam ya zo magana akan tahiyar ƙarshe insha Allah ta'ala sai magana akan ita addu'ar tahiyar ƙarshe Allah subhanahu wataala ya ba mu lada ya ba mu ilimi mai amfani ya amfanar da mu abin da ya ilmantar da mu wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah